بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آه، بايا هكا السلام عليكم ورحمة الله a yau juma'a na jin muna sha bakwai ga wata na rabi'ul awwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tana da 1441 za mu fara karatu na wa'annan littattafai masu amfani kuma masu kima masu daraja musamman ga ɗalibin ilimi babban manufa ta karatunsu shine ɗalibi ya samu guzuri da wasu kalmomi na larabci waɗanda za su taimaka masa game da fahimta alkur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine babban manufa ta saka waɗanga littattafai na ganin mun rubuta su za su kai kusan littafi goma sha biyu haka insha Allah kaɗan-kaɗan inda Allah ya taimaka kun dagi don ba ba harko ba ƙarshen dagewa shine ai ina jin mun fara da ɗalibai kala-kala ire-iren waɗannan karatuttuka sai an fara kuma abin sai ya zo ya wace to kuma cikin abin da ilimi bai so akwai wannan kamar kana gini ne kana rusawa to yaushe za ka kai ƙarshe to saboda haka wasiya ta zuwa gare ku shine haƙuri da dagewa duk wani abu da aka gare ku idan wannan lokaci ya zo to ku dage ku yi haƙuri muga cewa mun samu mun fa'idantu da waɗanga abubuwa don ba mu da tabbacin in ba mu yi karatun nan yanzu ba zuwa gaba muna iya yin shi ba mu da tabbas da rayuwa ba ta da tabbas ko ma ka rayu ɗin ba lallai ba ne zuwa gaba Allah ya baka dama ta samun ikon karatun ba shi karatu na da wani abu da zarar lokacin shi ya riga ya wuce baka yi shi ba to daga baya sai dai kame kame kame kame kawai za a yi a sannan kamar yadda muka faɗa mahimmancin luga ga ainihin ɗalibin ilimi ba sai a yi muku bayani akan wannan ba da yawa daga cikin malamai magabata da na 'yan baya-baya sun yi maganganu a kan wannan kamar shekul islam ibn taimiyya rahimahullah ta'ala cikin littafinsa iqtida'u sirat al-mustaqim mukhalafata ashabil jahim ya ce karatun luga ko karatun harshen larabci wajibi ne domin sanin ƙur'ani da sunna wajibi ne su kuma da alkur'ani da sunna ba a sanin su sai an sami sai an san larabci to kaga kenan larabci ya zama wasila ya zama maka tsani wanda shi za ka hau ka leko ka samu ilimin da ƙur'ani ya kunsa da kuma sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to duk abin da wajibi bai cika sai da shi shi ba ya zama wajibi da fatar an gane saboda haka sai an dage game da wannan shi yasa aka sabon su jahilai suka zo suna ta suka akan larabci ko ilimin luga to da yawa wasu malamai dai sun rubuta musu raddi suka yi musu martani akan wannan musamman akwai wani littafi da aka rubuta mai suna as-sa'aqatul ghadabiyya fi raddi ala munkiril arabiyya wai tsawa ta fushi game da mai da martani akan masu musun cewa ba dole ne ɗalibi sai ya karanci larabci ba karatun larabci ga musulmi ba dole ba ne to ya kawo hujjoji da dalilai cikin alkur'ani da sunnar manzo Allah da maganganun magabata wayanda suke tabbatar da cewa karatun ah, harshen larabci wajibi ne Allah ta'ala ya taimaka akwai wanda ka iya rera waka cikinku ko babu babu a shegu akwai matsala to Allah ta'ala ya taimaka inda akwai kan da wani sai ya dinga ja mu kawai fassara ɗaya muke yi zai fi zai fi sauƙi Allah ta'ala ya taimaka to wannan kamar da kun ga an same suna kitabu zuhudi eh, sunansa kenan littafi wanda yake da alaƙa da zuhudu kalmar zuhud ah, tana nufin nisantar eh, sha'awa ta duniya duk wani abu wanda zai shagaltar da kai game da neman lahira to shi nisanta shi shi ake kira zuhudu eh, to cikin wanda littafi akwai wannan kamar yadda zai ambata cikin muƙaddimarsa wanda ya rubuta shi kamar yadda zai faɗa sunansa ali ibnu al-husayn ah, aliyu dan husayn zai faɗa da kansa a cikin littafi ɗin don haka littafi ne mai mahimmanci kuma akwai gwalagwalai na luga a cikinsa to shine bayan ya yi bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman ina mai farawa da suna allah ar-rahman mai yawan rahama ar-rahim mai yawan jinƙai wa sallallahu salatin allah ya tabbata ala sayyidina akan shugabanmu muhammadin annabi muhammad wa sahbihi da kuma sahabbansa wa sallama ya yi aminci taslima aminci gare shi sai ya fara da muƙaddima kamin shiga ƙwaryar littafin ya ce كتاب فيه أشعار تجلي عن الذهن الصدي رسخ شين وإن سن مواعظه يزيل عن القلب المغفل كل رين يوالي قولها نسقا ووعظا وإنظارا بنظم كل كاللجين وتهديدا وتمثيلا وزجرا وتذكيرا علي بن الحسين wannan muƙaddima ce ya yi a cikin waɗannan baitoci guda hudu ya ce kitabun ai haza kitabun wadda akwai ƙaddara mubtada kitab sai zan khabar eh. akwai kaddara mubtada mahzuf shine ismul ishara wannan wani littafi ne fihi a cikin wannan littafi ash'arun akwai baitoci shine ma'ana ash'arun akwai wasu baitoci tujalli suna yaye rusuha can ƙarshen baitin rusuha shaini dauɗa ta ainihin aibi wato su waɗannan baitoci karanta su da fahimta su to suna taimakawa a kan yayi ko kuranye rusuha dauɗa shaini ta aibi ko ta illa an zihini daga hankali asadiyi wanda yake mai tsatsa wato wannan yana son ya nuna maka a cikin waɗannan baitoci akwai wasu irin abubuwa na gwalagwalai waɗanda karanta su za su zamo dalilin karkarewar duk wata dauɗa ta aibi da ta lullube ƙwaƙwalwa ƙwaƙwalwa yana nufin hankali wato hankali wanda mai shi ya cika shi da saɓon allah domin saɓon allah in yayi yawa sai ƙwaƙwalwa ta, ta rufe sai ta yi dauɗa sai zan wani alkhairi baya shiganta to sauraron wayannan ash'ar din wayannan baitoci suna zama dalilin da za su yaye maka wannan dattin na wannan aibin daga kwakwalwa to da haka mutum ko sabon Allah yake yi inda yana karanta zuhudu kuma aka yi sa'a ya san ma'ana to insha Allahu ya isa kaɗai ya zama masa wa'azi sai kaga ya shiru sai ce wa inna sana haƙiƙa hasken mawa'izihi wa'azojin da ke cikinsa don akwai wa'azoji cikin wannan littafin kamar yadda za ku ji to hasken wa'azojin da littafin ya ƙunsa ya zelu shi kuma yana kusanta yana gusar da kulla raini can ƙarshe kulla raini dukkanin wani kwankwanto ko shakka da ke cikin zuciyar ɗan adam anil kalbi daga zuciya almugaffal ta marabkani Eh, shi wancan mutum ne watakila ma ya yi karatu ya san gaskiya ya san komai amma matsalar da aka samu ya durmuya cikin sabon Allah wannan sabon Allah ya sabbaba masa har zuciyar shi ta yi tsatsa to baitocin zuhuru za su taimaka mishi sukuran yi mai wannan shi kuma wannan watakila ba jahili ne rafkananne na bai karatu bai bauta bai duk wani aiki na alkhairi to sauraron hasken da ke cikin wannan littafi din da baitocin suka kunsa to suna yayi kulla raini dukkanin wata shakka yan ce rai shine shakka kwankwanto anil qalbi daga zuciya almugaffali marabkana zuciyar da ta rabkana ba ta ambaton Allah ba ta bautar Allah ana fahimta ko yuwali yana bibiya daga muwalatu ne cikin farin la'ar wallah kuna ji ana cewa wal muwalatu bibiya in kayi wannan sannan mai bi mai sannan mai bi mai shi ake kira muwala to yuwali qaulaha yana bibiyar faɗan wannan ash'ar ɗin haɗin ko dai ya zaina koma zuwa ga ash'ar ko kuma mawa'iz da ya gabata to yana bibiyar ƙaulaha maganar ita wannan baitocin sai ku koma can baiti na ƙarshe ali ibn al-husaini shine fa'ili yuwali shine eh, fi'ili ah, ali ibn al-husain shine fa'ili ƙaulaha shine maf'ulun bihi mansubun to sai ka koma can ka ce aliyu ibn al-husain wani bawan Allah da ake kira aliyu da al-husain yuwali qaulaha shine yake bibiya ko yake jeranta qaulaha zancen ita wannan baitocin nasaƙan kuma yakan jera su a tsare wa wa'azan da kuma wa'azi wa inzaran da gargaɗi ba da tsoro binazmin tare da waƙe waƙen ya ƙawata shi kallu jaini ya zamo kamar zinariya da azurfa wajen kyau Eh, tashbihi ne wannan tashbihi ne ya gane ko shi malaman balaga suke kira a tashbihul mursal Eh, ma zukira fihi al'adatu Eh, saboda haka ya kwatanta irin yadda ya kawata baitocin kamar yadda za mu gani ya ana karanta su zaka ga wani nishadi kake ji to wai hasken nasu da kawata su da tsarin su haka suke da kassa an ɗauko zinari da azurfa an jera su kai kuma mai kallo ka zo kana kallo to irin kyan da zaka gani da yadda za su kawatar da kai to haka wa'annan baitocin ali ibn hussein ya bibiye su ma'ana ya rattaba su ya tsara su ɗaya bayan ɗaya sai ce wata hadidan cikin abin da wannan littafin ya kunsa akwai ba da tsoro shine at hadid wa tamfilan akwai buga maka misali na wasu kangararru da suka gabata a baya in kana takama da wai kai kangararre haki wa zajra akwai tsawatarwa eh za a tsawatar da kai wa tazkiran akwai tunatarwa ta yi kila kamanta ko to ba sai a tunatar da kai ba to wannan shine muqaddima a takaice dai kun ji abin da littafin ya kunsa so kuma insha Allah in kai aiki da wayan abubuwa da ya ambata zaka abin to sai harful hamza harafi na farko shine hamza dama ya rattaba baitocin akan ah, huruful hija'iyya ko da haka ya fara da harful hamza sai ya kawo baitoci guda goma ko ne baiti ƙarshe ne yana ƙarewa da hamza sannan ya shiga ba'un har zuwa yawo تبارك ذو العلا والكبرياء توحد بالكمال وبالثناء تنزه عن شريك أو فناء تفرد بالجلال وبالبقاء وسوى الموت بين الخلق طرا فقيرا أو غنيا ذا الثراء تقيا عابدا بل أو شقيا فكلهم رهائن للفناء ألا إن الركون على غرور إلى لهو النساء مع الجناء وحب رياسة وهوى وأمن إلى دار الفناء من العناء ودنيانا وإن ملنا إليها ولذ بنا المآكل في الإناء وهبنا قد وجدنا كل وطر وطال بها المتاع إلى انقضاء فقاطنها سريع الظعن عنها فقاطنها سريع الظعن عنها ولو رام الإطالة في التواء وتصرفه المنايا عن هواه وإن كان الحريص على الثواء wannan wale ce harful hamza wannan harafi a kone baiti yana karewa da hamza ne aka ce baiti to ana nufin akwai abin da malamai suke kira sadrul baiti akwai ajazul baiti ya an ce sadrul baiti shine guntun farko kamar tabaraka zul ula wal kibriya to shi malaman ilimin arut suke kira sadrul bait ma'ana rabin baiti in an ce ajizul bait shine bangare na ƙarshe kamar tawahada bil kamali wa bis sana'i shi kuma shi ake kira ajazu eh, kamar eh, abin nan akwai wani ƙashi nan saman ƙugun mutum shi ake kira ajaz eh, wanda idan mutum ya mutu an ce komai na ɗan adam ƙasa za ta iya canyewa amma banda wannan ƙashi shi kaɗai ne ya fi ƙarfin ƙasa wanda lokacin da za a tada mutum to daga kan shi za a tattaro namansa sai a- a sake mayar da shi ɗan adam an fahimta in an ce baiti su dukan biyun gaba ɗaya eh duk sanda ka ji an ce baiti to da ya shafi ajiz ya shafi sadrul bait ya shafi ajizul bait to shine ma ya ce tabaraka zul'ula tabaraka albarkatunsa sun yawaita zul'ula ma'abuci darajoji eh wal kibriyai da kuma girma shine Allah shi yadda wayan ga sifofi guda biyu zul'ula ma'abuci ɗaukaka ɗaukake ɗaukake ko darajoji masu yawa domin al'ula jam'i ne wal kibriyai da kuma girma da nuna ƙasaita haka to wannan sifa ce ta Allah ta wahada Allah ya kaɗaita bil kamali da cika duk wani wanda ba Allah ba sai gaji an ce yana da na kasuri kaza amma shi Allah fa eh yawa cikakke ne ta kowace fuska wa bis sana'i da kuma haske shine as-sana eh bis sin ya an ce as-sana ya nufin haske kamar can da yace wa inna sana eh to ka gani ko amma ya an ce as-sana shine yabo bis sa eh to tanazzaha Allah ya tsalkaka an sharikin daga barin kowane irin abokin tarayya ta kowace fuska Allah ya tsalkaka eh? daga barin kowane irin abokin tarayya au fana'in haka Allah ya tsalkaka daga karewa ba a cewa Allah zai kare lokaci Allah bai karewa tafarrada Allah ya kaɗaita bin jalali da girma wa bil baƙa'i da wanzuwa duk wanda ba Allah ba zai ƙari kamar yadda ya ce kulluman alaiha fan wa sawwal mauta haka Allah ya daidaita mutuwa bainal khalqi tsakanin halittu ba mutane kaɗai ba tsurran gaba ɗayansu ya ce turra ai kulluhum eh to da haka kowa alkhalq nan ya shigar da duk abin da sunan shi halitta mutum ne aljani ne mala'i ko mine ne duk abin da zaka kaddara to haka Allah ya daidaita mutuwa tsakanin su ma'ana ba a cewa kai zaka mutu wannan ba zai mutu ba ba a cewa mutane ɗaya ka mutuwa aljannu ba sa mutuwa ko a cewa ga wata halitta ita wai sunan da ba ta mutu kowa mutuwa yake tunda Allah ya faɗa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram faqiran sannan halittan nan talakka ne sai dai ya mutu au ganiyan ko ko mawadaci ne sai dai ya mutu eh zassara'i mawadaci ma'abuci tara dukiya ma'abuci dukiya asfara shine dukiya mai yawa eh sifa ce ta au ganiyan an gane ko ba a cewa talaka ka mutuwa banda mai kuɗi ko ba a cewa mai kuɗi ka mutuwa banda a'a wa sawwal mauta bainal khalqi turran faqiran aw ganiyan za sa'i sannan taqiyan shi halittan nan mai tsoron Allah ne abidan mai bauta ne ga Allah sai dai ya mutu kai bal ba haka ba au shaƙiyan ko da shaƙi shaiɗani mai sabon Allah ba a cewa ya yi wanga tun da tsoron Allah gare mai ibada na Allah ya kyale shi a'a sai ya mutu shi yasa za mu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya rasu duka sauran annabawa sun rasu sun yi kowa ta kawa da mi amma haka sun rasu to shine abin da yake nufi da wasawwal mauta bainal khalqi turran fa kulluhum in zaka amma in zaka karanta baiti dole sai ka wa mimun damma sai ka ce fa kulluhum raha'inu lil fana'i saboda kada baitin ya kare fa kulluhum dukkan su wayannan da aka ambata raha'inu matsayin jingina suke mun san jingina ko kira'i jingina in ce ga wayata na baka jingina ka bani kaza to yanzu wayan nan wajensa matsayin mi take kaga ba mallakarsa ba ce komai ta daɗe wata rana zai mi to haka halittu suke a duniya matsayin jinginoni suke akwai wani lokaci da allah zai karbi abi ne shi yasa yau ka ji an cewa ne ya mutu kaga shi tashi jingina ta ƙare gobe wane ya mutu tashi jingina ta ƙare lil fana'i zuwa ga ƙarewa ala ku saurara innar rukuna haƙiƙa karkata ala gururin akan rudi wasu kuma suna fasara shaidan wato karkata zuwa ga rudi wasu ce kuma duniya kawai shi dai ya karkata zuwa ga rudi shine abin nan kyalkyalin duniya eh ila lahawin nisa' zuwa ga wasa da mata ma'algina'i tare da waƙe-waƙe shi abin da ya saba gaba kenan abin da ya karkata rudi shi ne daudar duniya sannan son wasa da mata a tara mata a ce yana da mata kaza ko ya auri wance yau gobe ya auri kaza akwai masu irin wannan ra'ayi ma'algida'i tare da a sa kiɗa a saurari fina-finai da waƙoƙi na kanawa da na abin nan indiyawa da amerikawa da sauransu da na larabawa shi abin da kawai ya saba gaba kenan to zai faɗa ma sakamakon wanda siffar shi ta zamo haka ya ce wa hubbun riyasatin da son shugabanci eh wa hawan da kuma son zuciya wa amnin da son aminci shi ne shi bai tare da wani tsoro bai tare da komai to duk waɗanga abubuwa dai ila daril fana'i iyakarsu zuwa ga gidan ƙarewa ila daril fana'i zuwa ga gida na ƙarewa minal ana'i kuma suna cikin abubuwan da ake lissafawa na wahala in matan na ka tara wahala a cikinsu in waƙar ta za ka saurare wahala a ciki in son shugabanci ne wahala son zuciya wahala amincin ma wahala duk abin da kai a cikin duniya wahala ne duniya ba hutu na hakika shine yana aljanna shine wa hubbu riyasatin ko a wata nuskan suna cewa wa hubbi kuma shi ya fi dacewa da ka'idan na hau tunda ya ce ala innal gurur ala innal rukuna ala gururin ala harfu jarun mabniyun ala sukuni gururin majrurun bi ala ila lahawin nisa'i kaga ila harfu jarin ne shi ma lahawin shi ma majrurun ne bi ila wa huwa mudafun an nisa mudafun ilai ma'al gina ma shi ma harfu jarin ne mamnun ala al-fathi al-gina'i shi ma majrurun ne bi ma'a to wa hubbi sai ya zama atufun ala majrurin eh to kaga bai kamata ya ce wa hubbu ba duk da ya halatta a ka'idar larabci amma da abin da ya fi kyau wa hubbi riyasatin sai ya zama a tufin a kan alagururin eh alagururin eh yawwa wal ma'atufa alal majruri majrurun to shine yace da son shugabanci wa hawan da biyar son zuciya wa amnin da son aminci wai shi ka kowa shi mai laifi bai son kowa ya mai laifi bai son kowa ya bata mai rai shi yasa bai mu'amala da mutane to ila daril fana'i duka suna kobawa ne zuwa ga gidan karewa min al'ana'i kuma suna daga cikin wahala al'ana wahala an fahimta wa duniyan wa duniyana duniyan nan tamu wa in milna ilaiha ko da mun karkata zuwa gare ta ya zan duniya kawai muke son mu samu mu samu kuɗi mu samu kaza mu samu kaza mu samu kaza walazzabin alma'akilu kuma ababenci suka yi daɗi gare mu muka samu alhamdulillah abinci mai daɗi muna ci da abin sha da kayan sawa fil ina'i abincin da muke ci a cikin kwano ko ƙwarya duka ana kiran shi al'ina to ka ƙaddara wa habina wahabna ka kaddara kad wajadna haƙiƙa mun samu kulla watsarin duk wata bukata ta mu ta duniya shugabanci ka samu mata ka samu kuɗi ka samu lahiya ka samu a kaddara haka ɗin mala ya ce wa ƙalabi halmatau kuma wannan jin daɗi ya yi tsawo kila ka shekara hamsin ko sittin ko saba'in to ilan ƙido imala ya ce wallahi dai sai ya ƙari to me an ka yi to shi yasa za ga duniya aikin banza ce eh kaddara haka din abin da kake tunani din ka samu na jin daɗin duniya malai ce a kaddara an samu shine wahabina kaddara mun samu kulla watsarin dukkan wata bukata da muke so to wa talabi hal mata'u kuma jin daɗin yayi tsawo bai yanke kankanin lokaci ba ilan qida malai ce dai zuwa ƙarewa ƙarewa zai yi faƙaƙinuha mazaunin duniya wanda ya mai da duniya gida kasa akwai su masu cewa su ba sa son su mutu to sari'uz za'ani sari'uz za'ani mai gaggawar tafiya ne anha daga barin ita duniyan nan za ka ga mafi yawanci waɗanda ba sa son su mutu sai Allah ya koro musu ita nan kusa shi ne faƙaɗinuha mazaunin duniya sari'u za'an shi ne tahiya mai gaggawar tafiya ne an ha daga barin duniya ɗin kuma walau ramal italata ko da ya nemi a tsawaitawa ko da ya nemi tsawaitawar zama a cikin duniya fittawa a cikin dai wahala yake Eh, in dai kana duniya ka yi shekaru kalilan ko ka yi masu yawa cikin dai mi cikin wahala haiki ƙarshe kuma wata surifuhul manaya wata surifuhu manaya gurace-gurace shine almanaya jam'u maniya ita ce mutuwa nan sai kawo ta jam'i Eh, mutuwa wata sirifuhu za ta juyar da shi an hawahu daga barin abin nan da ya kasu yana ji yana gani yana bisa kujerar mulki mala'ika ya zo ya yi mi alhali bai sonta yana tare da matarsa eh, yana tare da dukiyarsa kuma wa in kana alharisa ko da ya kasance mai tsananin kwaɗayi alasawa'i a kan zama cikin wannan dauɗar duniya ɗin mutuwa ba za ta kyale shi ba wallahi sai ta tai da shi Mm. to kun ga akwai wa'azi ko babu to kun ga magana ta yi ta tabbata ko to wannan duk sharan fage ne ha in dai game da wa'azi ne Eh. na ya kamata mu tsaya ko saboda yana da kyau a dinga har da cewa ana bibiya a riƙe ma'ana ko ba a haddace yake kuma tun da za mu yi wani littafin ba kamata ya yi mu tsaya nan Mm, to sai a tsayar da rikodin sai mu ci gaba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته